الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آه ذلك زمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا فتحت لهم ثياب من نير يصب من فوق رؤوسهم الحميم يسعر به ما في بطونهم وجههم ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب النار إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاج فيه والفان ومن يرد فيه بلاد بظلم نزله من عذاب أليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الهدي في الحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اما بعد yan wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya ba mu iko muka da wannan masallaci mai albarka domin gabatar tafsirin alkurani mai girma da aka saba a garin da ya gabata mun kwana ne akan sajjada wadda ake gama sajjada ta tsaya a cikin wannan sura wannan sura da ake lakabi zuwa alhaji jiran da guda biyu ne duk da ya ce ɗaya a za'ima ɗaya ba a za'ima ba don haka ta fi sauran turorin alkur'ani da yana ba mu sura mai sujada guda biyu sai a yi ta walau sujada a da'ima walau ba a da'ima ba ba sura mai sujada biyu sai wannan sura sura alhaji yana da na farko jije wannan wasu ke cikin a da'ima sajada kuma mun bayani cewa idan mutum yana sallah ya kan zo wurin sujada ya faɗi sujada kuma lokacin da mai karatu yake karatu yakan yi sajada in yi wurin karatu bai ba bai le mai sauraro yakan yi sajada da sharadi guda biyu sharadi na farko sauraron karatu yake yi shi yake so ya ji ko a murya ne kamar lafi duka a yanzu yake shigar da karatun kunnansa shi kuma yana harkokin da a ji kawai yake yana harkokin da ba damuwar da jin karatun ba ba ya daga cikin ladan karatu ba daga cikin masu sujjada amma idan karatu ne ne da ji kuma yana da alwala kuma malamin mai karatun ya cancanta da limanci da in yi wajen sujjada ya yi sujjada kai mai sauraro kai ma suke sujjada ba sai mai ji ba sai ya gaje mai sauraro don mai sauraro daban mai ji daban shi mai ji zai yi ya ci ba lada mai sauraro kullum da ladarsa kamar kiɗa ai a zuwa male da kiɗa kana ji ba shi kai niya ba ai ba kana laifi yawa wurin Allah to kamar haka to wannan shi ne ko nuna gwanin da mutum ya dinga yi a karatu don a ce masa malama wani akwai sani kuma malama na akwai ilimi ko da a ce an rama akwai zagin murya eh, da iya zubar da wakafi to ka zubar da wakafi da ka ba ka da lada saboda haka mai sauraron ka ma an hana shi sujada in ka zo gun sujadan tilawa ka yi sujadan da aka je ka a saurare ka kar a yi to Allah ya kiyaye don haka ya al'ummar musulmi da abin da mutum zai yi ya yi don Allah ba karku ba amma ba haka ba to akwai matsaloli ba kuma matsala da matsaloli da yawa to Allah zai yi to saboda haka idan mai sujada mai karatu ya zo karatu ya zo gun sujada idan ya sujada shedan daga gun sai ya tashi da abin ruga da gudu yana ihu ya ce a ka gani aka fara umarta da sujada ba kafin a ce dan adam yau Allah sujada ni aka gaye ta a wani guna da wani aka tudu da adama aka yi mun sujada wa da adama da na yi da na zama dan aljanna yace eh na ki sai na zama dan wuta yanzu ga dan adam an ce wanda ya sujada kuma yayi kenan ya zama dan aljanna shi dai yana bakin ciki da da irin wannan ya Allah ya kiyaye a cikin ginsa an ce wani ya zama gida na adam a yanin nu ba annabi nuhu ba gida annabi musa kalamullah da roƙa masa tuba a wurin allah a kan laifin da ya yi na kin gaida annabi adam wannan don a yaka masa tuba a annabi musa ya roƙa masa ya gaba a kyararin cewa to ya yi kabarin annabi adam ya yi masa sujada inda za a masa nan da laifin ne ya ce a da a gaya masa sai ce a musa ba ka da yi ya zauna lafiya ba adam da ransa ma tunda na san asalin da tabo ne ina kallon sanda aka yi bota ban aka kwaba ya zama mutum ya ce da wannan bai kai daraja ba na ina masu sujada sai yanzu da ya mutu ya rufe ya zama kasa kasa ta sassa kasa suka haɗe da ya wata nan ne za a ce zai yi sujada ce ba zai yi ba da sai ba su saboda Allah ya ba shi ba Allah ya kiyaye wannan ke Allah ya hada ni kazmani waɗannan ga su jama'an nan guda biyu jama'a biyu shi ne wato almuni nuna kalmun walfufaru kamzatun kalmun wannan ne Allah ce masu ruma guda biyu da mominai da kafurai wa huwa yudlaku ala wa'idi shi kasmu wato ana masa idlali guda ɗaya ma kasmu ne wal jama'a jama'a da ma ana kiran su kasmu in ki tada mu sun yi jayayya bi rabbi a sha'anin ubangijin su ai bi dini ne a cikin addinin sa an tambaye zai na ali karama Allah wajawa kan fasarar wannan aya hadha ni kalmani ki tada mu bi rabbihim ya ce wannan aya aya kan mu ta sabon da na ali ya ce ni da ma na farkon ya ce mun je badar mun ja daga ya ce ga sansanin mu nan sansanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga sansanin kafirai kuma ya ce Abu Jahl sarkin magana wancan lokacin shine jagoran ta ana cikin haka an zo wa shawarwarin kamar za a yi yarjejeniya ko a kuma gida ba tare da an gaggado da jini ba sai wani mutum mai suna hukumar da dan uwansa mai suna shaiba da dan su daya ana kira da walis su uku kenan suka fito daga cikin sansanin abuja suka zo tsakiya suka tsaya sun bar zanzarinsu a baya ga zanzar ma'aikin Allah a gaba ba su iso wani manzon Allah suka ce ta Muhammadu ya gaya mu ya ce a cikin gudu wanda mu kashe ya zama shahidi shahidi dan aljanna ne wato kai da tabarinmu zai kai ku aljanna sannan ya gaya muku mu kuma idan kun kashe mu za a samu abokan mu arna eh to mu mun yadda in ji wannan arna guda uku a kashe mu a samu abokan a maganar muhammadu naku mun yadda to kuma in sun yadda da maganar muhammadu naku na a kace ku a za aljanna to ku gudu ku bi da wanda ya isa a gaba ɗayan ku nan zan kan fajar mu zo mu haɗu a rakiya mu gwamna da wanda yake jin ya isa kuma ya gaska da magana da muhammadu ya faɗa wasu mutanen madina allah ƙara musu da waɗanda ake yin alƙaru su su uku suka zara takobinsu suka fita daga cikin sansanin manzon allah suka tari kafuran nan sun kusa izuwa wajen kafuran kafuran suka musu tambaya suka ce mar antum ku zuwaye fa nakaru lahum nasaba suka musu bayani wa ni ne dan wani dan wani dan wani wannan ma ya faɗi iyaye kakanni ni ma ni da wani dan wani dan wani wannan ma ya faɗi nasabin sa dole ya haka koma kawai wannan wata ke ku ne har kuka ku yaki da mu nawa kuke ku koma baya kuka ci irji ku koma inda ma na zuwa kafa'una mu muna neman sau'inmu ne waɗanda suka isa yin faɗa da mu mu idan mutum ba bakwarai ce ba ne to bai ta yaƙi da mu ba sai bakwarai ce wannan suka dawo ma'aikin allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hamza ya tashi dan abu mutalib ali ya tashi ubayd ibn al-harbi wa dan babban manzon allah ne shi ma manzon allah ce to kai ma ka tashi to ka tashi su uku ce ku je ku tare su ka yi su ka tare su inda za a ja daga suka tambaye su don ba su gane su ba duk da yan gari ɗaya da yan baka ne ba su gane su da yin da ali ba eh ran maza ya ba shi ido ya ja ba su gane su ba suka ce mana an tu ko zuwa yin cika wurin suka damba har wata arun da yin jawabi da ana wanda bin harun mudallin bin hashim bin abu wanadi bin kwazai bin kilabi bin murata bin kadi bin la'ayi bin galib bin farin bin maliki bin nadarin bin kinarata bin kuzaimata bin mudrikata bin iliyasu bin mudar bin nizari bin madi bin adanani shi ne ga kan manzana na shi yace to mai wannan nasabar ni ne kuma ya a kai za a kama da kai wannan ɗan wane ne ka ba su labarin ali bin abi talib kowa ya faɗi nazarin sahabiya da ya iya tsayawa da nazari kuma ya zo ku yi zo ya suka yi zo to shi walid an fata auren fari irin auren da ake na soyayya wanda za a bai amarya zobe za a bai wa azu zobe idan amarya ta saka zobe a yatan ango kayan da ta aure shi shi ma ya ɗauko zobe ya saka a hannun amarya shi ma ya da ya aure da an ɗaura auren kenan to amma da yin wannan auren auren sai yan gata ake mutu yin wannan auren a lokacin amma da irin wannan auren ya bar amaryarsa a gida ya zo da kan zoben sa a hannu sai ya zauna yi a can shi ne karami a nan kuma ali ne karami shi bai auren ba ma na sarwayensa yana cikin rikicinsa na aliyu da bai auren ba ne su da aliyu an bai ta aliyu ko su san abu nan da shi shi kenan aka bar su su ga sansanin kabure sun zama yan kallo ga sansanin manzon Allah sun zama yan kallo waɗannan da suke tsakiyar ma su ma yan kallo ne su biyun nan ake zo da aliyu da wannan kabule ka zama ne ki tsara mu zai rabe mu suka fara suka yi mujawara a filin mubarara kabule ya kai tsara ali ya tare tsara da takwabinsa da ali ya mayar da tsara ya gangi kyallin kyallin zoben sa a sama an fille hannu an wurga shi sama da hannun da takwabinsa an gangi kyallin su a sama kawai ai ina da wanda ko baka iya yaki ba kan inda ya wuce ya shiga ha takwabinsa ko faduwa ya zaka mai dauka ai hanya abin da aka yi ko balle da takwabin da hannu da suka bibi a kasa da ya dawo mai ya dawo mai ci ne mai hannu daya ko da ke kawo wurin yari ga wani lokacin da harutan ma ana tuna da shi to amma dai wannan kawo ya kara sai na ali ya kara man hara na biyu daga kafadar ta zama zuwa wuyan ta ya tsarke shi ya raba shi biyu rabi yana rike da kayi da kafada daya rabi na rike da kungumin da da kafada daya kamar tsaran tsarkewa haka ya zubar da shi mummuna ya zuka kabbara gaburai suka ƙi aka ce to an ga wannan sauran shaiba da shi da shi kuma shaiba da shi da hamza aka ce to shaiba shi kuma shi da hamza suka fi da fili su biyu kuma aka yi haka aka yi haka aka yi haka aka yi haka ina kafin a juma'a sai aka hali kayi kawai yana mulmula a shekaran da babu mai shi shi ke shi ma an bille kayansa sauran sauran kutuba kuma da shi da ubaitu bin harbi sai suka kara su mazu to a nan ne kafirin ya riga kai wasara ya samu ubaitu bin harbi ya masa rauni ga abin ya kare gashi maza da hamza da zai na ali su kai kara su kai farmaki da ne kara ne suka yi wannan tillaka su tare suka zame su wannan tillaka yi wannan kuma ya dace da cinta biyu suka raba shi suka zubar da shi to daga nan ne yakin badar ya kwantsame ya kacame har da ne yake cewa umayya ta ala ilayya umayya ta ala ilayya eh umayya in kai da mai gidanka na zaki na mai maka bulalan nan don mai yi ma da annabi in ka yi daga bidobi jin daga shi ma mai yiran ya rikata bai lalle ya dan tunkuɗa shi lahira to wannan shi ne karma da ke tsada mubi rabin cin jama'a guda biyu masu hukuma da juna masu jayayya da juna akan sha'anin ubangijinsu mun yi magana akan kesar tsare wa mutum hannu ɗaya da wata rana sai na aliyaja na gada wani kafuri yana rike da hannu ɗaya ne ma ya zaura da shi da kuma ƙafa ɗaya suka rage mata amma aka ya da aka tsari siyasa shi kamurin ana kiransa wato a shan dubulu wulji ya cafe cinyar tata da hannunsa tuni ja an tsare wata hannu ba yana kan doki diba-diba amma hannun da aka tare shi ne hannun yakin da shi ne mai rike takwabin da aka zaka samun logarsa yana lokacin ma ya kama kashewa zai aka samu logarsa aka tare masa cinya daya a yana rage masa karfi ko an tare masa hannu daya tare gaba daya sai ya sarraf sai ya sabbe kamar tata da ɗaya hannu sai ya rike ya samu makami ana ta bugawa da shi ana ta buga da to da Allah zaba zai kaga kowa ba sai ya bukata ya ci ba da wannan ciyar ya turki zai na hali sai na hali ya kauce shi ya ta wuce can bayan bage da hadu goma sha hudu gaba da shi da rauni da ji ba dai da kamun ne a haka ba an ji masa rauni Allah kiyaye ai shi ne kamun da ya sa lokacin da za a zo yakin aka yanka rauni guda uku aka tebe su aka ɗauki kirkir aka igiya aka zarga aka wanda aka kama jansa eh ba wani ba zai jawo ba wallazi na kamar ba aka furai wanda an lamu siyamun min narin an yanka mun tufanin wuta yana ba su na zaru ba shi ne tukucin da aka ba su na mubaraka ya ne wani da biyan wannan rubuta da kewaye su yusabbu min wanda rojin mulhamimu ta saman kansu ana zuba musu ruwan zafi almawul balin ruwan da yake matuƙa da hayatar hararci kurewar zafi shi ne aduna a ce da fasa aduna na bai da fasa kuma ya gama ya zafi babu ƙarin zafi kan da fasa sai dai godewa haka za a yau kafirai yin har za a narkar ya yi da shi ma ji ne yau abin da ke cikin cikin su min zuhumi wa gairiha na kibe da waninsa wajewa da jirgirudu kuma wannan ruwan zafin ya narka fatar mutum allah ce kula ma nan da jirudu baddalnahu juludan ghayra yazuqu al'azaba inna allaha kana azizan hakima a lahira haka je lahira kamu da aka saka shi a wuta idan ba ta ta narke ta kone ta shi a masa wata Allah ce ba don kowa ba don su ɗanɗana azaba kullum ana canza wa kamuri fata a wuta wannan ta kone a canza wannan wannan ta kone sakamakon fatar wajen ta fi jin zafi a kan ta ciki shi da daga ta kone a mai da wata a kullum gwargwaron dare da yi tun da a can ba dare ba rana za a canza wa kamuri fatar jikinsa sau dubu saba'in Allah ke kuma sannan a shi dan wuta wuta idan suka nemi ruwa za su ta shi ruwa ta da ne yoga zo bi mai kalmot sai a taimaka mu da wani ruwa yadda ka san a narka kwalta a kafa ka aka zo yake ya shuru juwa yana kodewa duka mutum na kurba sai dun naman fuskar sai zubi a kasa saboda madiba jama'a na ba lahira sai dai a wani gwargwaron da za a yi wa ajiyo masu imani imani ne zai sa a ce an yadda amma ba hankali ba al'amarin ya fi karfin hankali ya fi karfin hankali a yi aika gara cikin daga gula ka barci aka yi ba na ba ne daya idan ya yi wuraren mutane ya yi jima ne a wuta to mutum dubu arba'in kin ya ga ga wannan magana ne na gefen imani ba magana ne na hankali za ka kaman to za su tsinka a har dubu arba'in Allah ya kiyaye mu to don haka a cikin mutane duka yayin tashin alkiyama a duk mutum dubu za a ɗauki ɗari tara da casa'in da tara a kai wuta ɗaya kuma kwalle ɗaya shi ne ɗan aljanna wannan ya sa sabai ma sun razana balle mu mu tsoron wada bila nan da jama'a mu zama masu jin tsoron Allah mu zama masu kaskanta da kai a wurin Allah mu zama masu yawan neman gafara a wurin Allah masu tuba to sannan a samu sauki sauran mu duk masu laifi to gaji shi wannan ruwa da ake sha a wuta ya zai narka kiran mutum kuma ba za a bayar mutane manya-manya ba shi kati ga don saboda duka a to Allah ga mata malam na ga ba mutane da muke dan dubul da mai malaika dan zai daka ai mutum ya rama jijjibe ne da mai shi ke kenan saboda malaiku da take ko wallahi malam malaikun Allah na lahira bayan an ce ala malaikatu gilazu qur'ani ce katini giladun ƙarfi ne shi dadun masu ƙarfi ka san akwai kuma wa mai ƙarfi amma ba a jin tsoronka sai an taba shi a gane akwai wasu daukai ma kuma kuma sadauki ne da ya rike gaske fada ma kashi amma da farko kana kallon kamar mai wuce gaske a nuna kamar ma harin shi ba amma an kaga mutum garmaje jeji ya yi sama za ka je kai wanda ba shi gano sama abin ba na jin kyau ba ko da ba ka ne ya ji tsoronka saboda haka Allah zai zubar da wannan mala'ikun da girma kuma da ƙarfi da ya ne masu duka alaƙa kada ai muna magana tausayi ko wala da ko a cikin tausayi tausayi a ɗan rangwanta ai to waɗannan mala'iku tausayin ma ba taɓa jin labarin ba labarin tausayi ba su taɓa ji ba a kunnan bale ma a gano ko suna da shi ko kuwa ba su ba da labarin abu ba su ba da shi ba kuma wai dan ana dukan kawo ala ga ta mana kaburai za a yi kuka a yi kukan da za ka yi shekarun da duniya ta yi daga ran da aka wa duniya haka sun gama za a yi tsawon kuka kamar haka ina ba su daina duka ba eh a ce to a gwada haƙuri a gani a daina kukan a za ka zama haka ba su daina duka ba kai a takaice ne labari mala'iku masu alasar da yan wuta a wuta su alamtar da mutane da dukansu da walakanta su da ɗaɗɗaurin su da sarƙoƙi a wurinsu kamar kai da numfashinka in ka san akwai abu da taɓa ana ka numfashi da rai da lafiya ba to haka suke gani su a wurinsu kamar ma numfashi suke yi da Allah yanzu kana ganin kai numfashi kamar kalin kana ganin kai numfashi kamar akwai wanda zai tutu a ba ka tunanin wannan to haka ba na tunanin dukan da suke na wani abu kuma a haka ma fa idan guri ya guri in aka dade a wuta aka dade aka kai lokacin da za a gama cire wanda za a cire a wuta wani daman karambani ya wuta za a zama zuwa wani na karambani a yi ala kan bai wuta don musulmi ba don har na yi ta sai musulmi ya yi garaje ya to kaje ka ci abin da suka ci tun da kayi yin abin da suka yi allah ya kiyaye mu to idan aka kai lokacin da za a daina fita kowa a wuta zai dan ba za a ƙara fita ko mutum ɗaya ba wanda aka fitar a wannan lokacin shi ne mutum na ƙarshen fita a cikin wuta ba za a ƙara fita ba sauran duk arna ne kuma shi ne na ƙarshen shiga aljanna to za a kawo wasu akwatuna na wuta sunduki sunduki na wuta a ajiye a zuba macizai a ciki gwargwaron wanda Allah ya yi wa mutum azaba kowanne macizai haka tunani haka masu duka haka da duk abin da ya maza haka a hada da shidin da masu dukan da masu cizon macizan da tunani masu harbi duk a hada su ko daya kulle su ba zai ƙara jin ƙara ko kukan wajen wuta wuta ba zai ƙara ji sai da azaba ko Allah ya kiyaye mu wala maqalim kuma akwai guduma da ake da ita min hadidin eh gudumar ta bakin karfe sai Allah ga mata ma ba ta da ba ta da kota eh yawa lilarbi rudiyum amfanin da fada kai eh fada kai na wanda bai wala ne ba kula ma aradu duk lokacin da suka yi niyya an ya tsarju min hadamu daga wuta min gami saboda bakin ciki yalhaquhum biha ne zame su a wuta ku iru biya sai a mayar su a wuta sai a mayar su wuta ruduri da amma bil maqami eh da guduma za a mayar wanda ya leko a da shi kayana da guduma da koma Allah ya kiyaye wakilin lawa ana ce musu zuku azabar hari ku dan dana azabar gobara yawwa ai ma'ana albaliga wanda ya kai nihayatul ihram kuna na karshe wannan babu irin sa Allah ke yi nan ga musu haka wa qala Allah ya ce lil mu'mina game da mu'minai inna Allah lalle ne Allah yirkilil ladina amanu yana yana shigar da mu'minai wa amilu salihati waɗanda suka aikata ayyuka na nagarta jannatu gidajen aljanna da dalilin da da Allah na haru kuramuna gudana ga kanta yi allauna biya za a musu ado a cikin aljanna min asawira za a sa musu mundaye wato munduwa jautin munduwa yin abin wato abin kafa akwai abin ado na kafa da ake za a na zinariya to da na hannu min zahabin wadun na zinariya ne wa lube da kuma dukkan haka za a zo a yi musu ado da wannan abu yawa wato yadda za a yi shi zinariyar shi za a yi wa ado da lu'ulli a jikin wannan abin adon wanda za a za a hannu ko a za a kafa wannan haka za a musu wani ba su biya hariru tubafin su kuma cikin aljanna tubafin alharini ne wanda manzala ya haramta ta shi a duniya ya ce a baro harna a duniya musulmi kuma ya zama nasu a lahira kowar muharramu shi da abin da aka haramta lokacin buza gashi allah rijali akan mazaje fi duniya a duniya a cikin wannan al'umma wa hudu a shiryar da su fi duniya a duniya ila ɗari biyu da ƙauli zuwa ga magana mai daɗi magana mai tsarki magana mai daɗi magana mai tsarki ita ce la ilaha illallah ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam jaddidu imanakum bi qawli la ilaha illallah ku sabunta imanin ku da yawa da la ilaha illallah a wani wurin annabi ce la ilaha illallah la tuqul la tuqul amalun wa la tuqul dhanban wala la ilaha illallah ba babu aiki ko ɗaya da ake na ibada wanda zai riga ta zuwa inda ake karban aiki sannan kuma za ta farta nufin mutum ba sai ta sha da laifuka da kuma yi gaba da je da ɗaya inda ake karban aiki sannan la ilaha illa take tsaya a kowane aiki ko sallah ne ko gatun qur'ani ne ko azumi ne ko zakka ne ko haji ne ba a karba aikin din la ilaha illa lamaru dan kar'ana ya ga an Ibrahim zai yanka rakumi dubu dari dan ya gode wa Allah ya ce Allah ba zai karba ba tunda bai kawo da la ilaha illa ba sai ya faɗa da kuma ce ba zai faɗa ba haka da Allah ba zan komai naka saboda baka faɗi la ilaha illa ba ma yi sallallahu alaihi wasallam yace afdalu ma qulu ala nabiyyi min qabli yayin abin da na faɗa ni in ji annabi da annaba da suka roka din na zo shi la ilaha illa saboda haka a yau da la ilaha illa domin shine mutanen kirki wanda Allah ya zo da aljanna Allah ya tafi ta da yawan fada la ilaha illa ne a nan duniya da duniya a cikin duniya wa ruya siratul hamidi idan suka yi wannan aka yi a shirya da su kuma zuwa ga hanyar alhamidi Allah mai godiya wato dalilin lai hanyar Allah al-mahamuda ce wanda ake godewa wa dinihi da addinin wannan hakkin mu'mina kenan innal ladina kafaru amman kafirai kuma wa sujuna hadabilillahi masu hana mutane hanyar Allah ba aji masu sun ƙi bi Allah ko sun hana da Allah wa ana masjid harami kuma suna hana mutane su je masallacin harami karan kamuran maka sun hana bakin Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa maka tun bayan hijira kafin hijira ma su ne suka fitar da manzon Allah daga maka Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita ya zo bayan gari ya tsaya a wantu ya waiwaya ya kalli maka ya ce ya rarri da wanda ya koyi da gaskiya ya ce duk duniya babu garin da ya fi zo a rarri kamar garin nan ya ce ban yi niyyar na bar garin nan ba ba da fidda ne a kai ba za ga kwara da shari'a ta zo tsakanin wanda suka fanna ala irin wannan abun akwai magana Allah ya kiyaye to wannan kenan annabi ya hijira bayan annabi ya san juma'a san kuma yanzu kuma na ma suka hana annabi suka je ba zai shiga garin ba abu zai biya da bayan gari aka yi kama sun gano da su har abu da kudin zama yaƙi kuma daga baya aka rubuta sulhun hudaybiya wanda su haɗe zuwa aka rubuta suka ce ma ba za a rubuta bismillah a garin ba suka ma ba za a rubuta muhammadu rasulullah a garin ba a rubuta takarda amma a takarda a tabbatar ba bismillah ga wani kudin suna cikin shi babu bismillah a jiki ba muhammadu rasulullah a ciki sai dai a ce wannan yarjejeniyar mu ce mu da maraya gina abu dalib yawa sai dai a rubuta haka annabi da rubuta shi ne Allah yake magana akan masu wannan mummunan aiki su ba su musulunta ba kuma sun hada a musulunta sannan sun hada a zo a aikin haji su ma suna zuwa kan kafuran amma sun zo kuma sai su zama da matar su tsirara mace ba ko dare ba ba jiki da wani ruwa wani ruwa ce da wani da tun kurba haida aka haife ka sun yi cikin yanci ga wani ba Allah ya ce ya a ga wani kafiri mai tura sunansa amurkun rai shi ne ya fara kawowa dodo a maka gaba daya amurkun rai ya umarci mutane ya hawar da ma'aka ta botan dodo farkon dodo ke na a kafa har abin ya zama yadda ya zama ba a samu nasarar cin dodo a kafa ba sai bayan manzo Allah ya dawo wato da yake bayan hijira da ya zo aikin mura duka hana shi ya koma gida idan annabi ya dawo da fawa sosai da sojoji masu yawan gaske aka bude garin aka yi umara to nan ne Allah ya bai annabi aya yace in ka je wa qul ja al haqu wa la haqal ba'idu inda da fa'ila kara da hukar kamar da ya rasu lallai annabi na zuwa ga su kubal su lata su uza su manata latar na wani Allah ta'ala uzan da kuma Allah al'azim manatar na Allah al'amannar duk sunayen Allah suka dauka maka abu na maka don walakanci suka saka wa kuma kan ne da suna dan karkace abun kana annabi ya roce da alhaq eh gaskiya ta ro wanda aka albatu ƙarya ta da to ba dai kuma kan suka roce nan ne a a aka zama na hakika ba ba hujjas yawa kuma ana mutane masjidil haram masallacin harami alladhi ja'alna wannan muka sa shi manzakan wurin ibada yawa wa muta abadan wurin bauta halin nazo mutane tawar da ake bi daidai ne sauran nan ciki malamai da dama sun waje a dinki a kankanin wannan aya cewar ma lokacin aikin haji bai ma halatta ba da hayar gida a maka ba bai halatta ba ai ba garin ku bane gari ne na duniya duka musulmin duniya duk garin su aikin da ka aje mata ka ne kawai aka je karfa ko su mai kwana wa duk sauran baki su shiga su kwana a yau Allah ya ba da sawa'un da dai da dai al'ajiyu fi wal badi zaune ne da wanda ya zo wa man yuri wanda ya yi nufi bi a cikin da fil hadin wato da karkata bi zulmin da zalunci saboda zaluncinsa ya aikata mummuna a maka duk wanda ya aikata mummuna a maka walau ta taɓa alƙalimi ko da yaro gidansa mai masa hidima yana ga ne riko ina zaɓen alimi alaji sun mutum na masa zawa mai yardadi wannan guri ne wanda idan mutum zai kashe tsohon mutum a wani gari ko a wata ƙasa sai suka haɗu a maka ai ya barna ya gudu ko shi ga ka gashi ya kai sarraf ka ci kwallon da zai aiga ka a ashira ba ta yadda ba ba zai yi ba an hana ba yadda ba gari ne na abinci gari na aikwar manzon Allah ba a haka gari sai dai wanda ya laifi a garin ka ji ala da jikun na zabin alimi za mu ɗanɗana masa azawa mai rarrabi mai rarrabi ba zai sha wuya shi ne umar da abdulaziz lokacin da yake halifa da ya zo maka umar a yana gama umar ya bar gari ko ya koma gida ko ya yi ta ƙasar iraki can ɗayan ko a kuba ko a birnin basura ya je ɗan yi kwanaki a can ya koma gida sai mutan baka zo kawo kuka wurin da suka ce ya kai ne sarkin mu ne gaba ɗaya amma mu kana nuna kamar kaware mu kamar mu ba talakawan kamar ne kamar baka sarautar mu da ka zo garin mu sai ka bar garin ya ce tam ya ce maka ya ce na zan zauna maka ya ce ai da kai wa Allah laifi ɗaya a maka na sabo gara ka yi laifi dubu a wani gari a duniya a maka ne da mutum ya je maka ya yi laifi ɗaya to gara ya je wani gari a duk inda ya gada ma a duniya ya yi irin wannan laifin irin da irin da dubu mai duban na jaji da namun sauki gari ne na matakan tsaro na mala'iku a sha'anin gwamnatin Allah duk abin da ka yi babu na zauta ce sai dai kuma akwai lillin kalada ya bukaran za a kashe a maka na dukiya lada mai yawa a a kyauta ne a a sadaka ne a wani abu ne kaɗan za a yi lada mai yawa amma ba in kai azarfafiya kaɗan ta fi a ba duka mai yawa lahira idan saboda tsoron haka ya sa shi yana jin tsoron kare je ya laifi a maka ya sa'adda hushin Allah amma ɗaya da wani kalibin manzon Allah shi ne ya sa a yace in ya zo da ya yi abun da zai yi kawai zai juya ya bar gari ya koma wani gari amma yanzu ka zuba gari abubuwan da ake dafa da ake ta yi a maka Allah yana da cikin abubuwa Allah ya kiyaye Allah ce wasu kuma ya rabu da za ka ambata wani ba wani bakar nawa? ha? da bismillah
وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي شيئا وطهر بيت للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بعيمة الأنعام نعم فكلوا منها وأديموا البائس الفقير مم.
ثم ليقضوا تفذهم وليوفوا نذورهم وليقوم وهم بالبيت العتيق
نعم ذلك ومن يعزم حرمات الله فهو, فهو خير له عند ربه مم.
وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلي عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور to Allah subhanahu wata'ala yana tuna mana lokacin da Annabi Ibrahim ya zo wato zai gina ɗakin Kaaba wato shi ɗakin Kaaba tun ba ya Annabi Adam ba ko kuma an yi shi ba a kawo shi nan duniya ba a wani kaulin Allah ya sa mala'iku suka zo suka gina don shi Annabi Adam an yi shi ma bai zama yana motsawa ba yana kwance kawai bai fara motsawa ba shekara ta ɗari uku bai fara motsawa ba yana yana yana yana kwance ya fara motsawa an zaunar da shi a cikin a ya fara motsawa an yi yawo da shi cikin aljanna shekara ɗari uku sannan a kai shi gida aka zaunar da shi da sunan nan gidansa yana bacci aka halda matarsa na hawa suka zauna da ita suka shekara dubu ɗaya da ɗari ɗaya da goma sha ɗaya sannan suka dawo duniya a nan duniyan ma ya shekara dubu aka ƙara shekara ɗaya ma da tsaro ya riga da rasuwa da shekara ɗaya to a tun wannan lokaci da allah madawacin sarki ya za a mala'iku su gaida annabi adamu su gaida annabi adamu ibili yake gaisuwa mala'iku sun faɗi wata magana suka ce Allah dai ba zai halitta yin matsayi ba a wurinka saboda mun riga ta kafin a yi ta an yi mu kuma ba za ta kai mu ilimi ba saboda mun kalli abin da ba ta kalla ba mun ji kuma sanadin wayewa ko da da ji da gani ya mun ji abin da ba ta ji ba mun ga abin da ba ta gani ba sun bari haka to da Allah ya nabi arabi tuza masa ilimi na kai tsaye wanda ya ji nasu ya sanar da shi abin da ba su sani ba suka yi suka yi suka kasa abu suka sallama wa Allah ilimi Allah shi to Adamu ga ya mutu Adamu ya gaya musu abin da ya gagare su ai da kun ce ba mu ilimin ku ga da sun yi wa Allah shi shigi sun yi wa Allah shi shigi tunda sun ce ba za a yi wani ba irin su ba don haka sun yi wa Allah shi shigi to shi kenan da aka bauta akan haka sai suka tafi baitul mamuri suka tuba baitul mamuri wuri ne na ibadan mala'iku kamar masallacin ne da muke da kaba haka suke da baitul mamuri kullum Allah ne da kullum mala'ika dubu saba'in za su yi da wa'azi a baitul mamuri kuma in suka yi ba za su ƙara dawowa ba a wurin a za su kada ba kullum dubu saba'in har a yi ta tun wannan lokacin tun baya na bi arewa ba har yau har kullum har gobe kuma har tashin duniya babu ranar da za a ce waɗannan ma sun ƙare wanda da ya taɓa yi yanzu ya dawo babu kullum saboda yawa wannan layi ɗaya ne daga cikin layukan mala'iku mala'iku layi layi ne kama a cikin ruhaniyawa daban karubiyawa daban mukarrabun daban haka ne suke nau'i nau'i to wannan ke sai mala'ikun nan suka je can suka tuba suka yi dawafi sai Allah ya ci to ku je ku gina wa bani adama da ayan da shi ma adam wani guri wanda yadda kuma suka laifi ko da kuka tuba su ma idan suka yi laifi su je can su tuba yanzu wani ya zo gashi nan gashi nan dai na abubuwan da muke wanda ba a rasa ba idan ya je maka ya yi aikin hajji ya dawo in dai an karba to wannan da ya dawo kamar nan wanda ta je duk zunubi da babu bai da laifi ko dai daga nan jinjiri bambancin su da jinjiri shi yana da aikin lada jinjiri ko bai komai ba amma dai a bangaren zunubi kan ka yau mai wani hukumu kamar na uwarsu da ake da sai suka zo daga suka sauko daga inda aka ba su umarni suka gina kaba shi za kaba take daidai da wancan matsalacin na mala'iku da wani abu zai faɗo daga can a sai ke faɗo ƙasa da kan kaba zai faɗi eh da nan zai faɗi sai ci dire da dire wannan shi ne kenan to daga baya a wani ƙaunar an ce lokacin ruwan tufa ne sai ya zama da babu masallacin a wani ƙaunar kuma ce akwai kafin da suka taɓa tun wucewa kamun ma ai ka san wani kamun ma ya taɓa zuwa shi amma ba kamun ya rushe ba abin da ya gani kamar mai kiman da a wurin shi banta ne shi ne wato hajjar aswad din nan sai balle kawai tura a rasu ne kai garo ya yanda wanda zai magana a yi magana malam gabar ku zai zuwa ramun dama ya zo har maka ya bantare shi ya sa a kan rasu raƙuma arba'in suka mutu a hanya in ya dora wani rasu in ya fasa kirjinsa sai ya sauke ya dora wani gabin aje garin su raƙumi arba'in suka mutu ya je ajiye a kofar gidansa zai yi gini ya makala a gidansa gari na wayewa Allah ya dawo da kayan a maka da kun bai kuma aka dawo da shi ba wani ya ɗauko su ba ya ga yadda nan da ya kisa ya yi mu Allah ke to gani to a abubuwan da suka faru da yawa ai har mai lawali ma yayi magana akan addu'ar nan ka ka bace addu'a yace to idan wata rana musulmin duniya an sun nemi ƙara ba su gani ba to dai ta ne da alƙibla ko babu ginin a yi tukun ka ga tukun magana cikin maganar nan wani Allah ko abin da zai faru na gashi nan ne Allah ta wani Allah ta wani to shi ne da kama ta zama babu a wancan lokacin sai ya annabi Ibrahim ya kaura daga garinsu a ƙasar iraq aka haifi haifar wurin babila sai ya kaura sai ya koma faladino ya zauna a faladino aka haifi annabi ismail a kan manzon allah to ya sa zai hijira ya sa mamar da hajara kenan ta ɗauki ɗanta annabi ismailu ta koye shi aka kawo masa wani dabba da aikin da buraka mai taku ya ganin idanu iya inda ido zai hango to ita taku ta ɗaya kenan saboda sauri ya ɗora matarsa a kai shi an ibrahim kuma ya hau suka zo har inda kaba take amma ba zai ji kaban kuma babu ita ba a ita ba dalilin ta sai dan koma daga yamma da ita kaɗan a nan suka yi kuka yamma da kaba ya zo ya zauna ya aji iyalin da a wannan guri ya koma aka damu shekaru da yawa ya dawo to haka dai ya rinka zuwa yana dawowa shi dai bai zauna maka ba amma waɗansu malamai kaɗan sun ce kamar ya zauna a wurin kamar ya rabu a wurin har wani cewa a haɗe mu din nan a kaba ko wuri wajen mutum jaban nan ana kiransa haɗe mu sun ce a nan kabarin da yake amma waɗansu kuma sun ce a asirin hudu ma yi magana a kai a cikin littafin na iyawun sunna sun ce a sun ce a a kudin dai a can inda annabi laimana ya gini a can kabarin annabi ibrahim yake yawwa to amma dai yanzu abin da ya zo yi shine da yake ruwan tufa da ya zo an ɗauke ɗakin kaba ya zama babu annabi ibrahim ya zo kuma ya ya aje iyali ta wurin sannan wasu kabilu ana kiran su jurham sun zo sun yi gidaje a wurin har annabi isma'ilu ya yi aure a cikinsu sun zauna a wurin jama'a sun fara taruwa amma kuma ka jifin allah ba wanda allah bai dama ya kafa ɗakinsa inda kaba take sai su gini nan su gini nan su gini nan amma dai inda ka bai yi Allah bai da kowane mutum ba su kuma ba su da sanin ba su da masaniyar komi abu ne amma Allah bai da su dora ginin su to har wata rana annabi Ibrahim ya zo Allah ya ce to ka zo kai gini Allah ne ya nuna wa annabi Ibrahim inda za a yi gini ya zo a yi gini da shi ɗan Ismail yawa ya zo ya yi ginin har ma ce mutane sun ba da shawara na canza wurin gini daga inda ake ginin Allah ya dawo da gini sun da ya fara shi annabi Ismail ayi Ibrahim alaihi salam wai ba wala Allah ji ka tuna ya Rasulullahi lokacin da muka yi bayani da Ibrahim wa annabi Ibrahim makana da bayyana inda ka bata ce da yabani yahu don ya gina shi wa kana karrufiya an riga an ɗauke shi shi ɗakin kaba da wani tufa da damar nuna tufa da wa amarna muka umarce muka ce maza Allah ta shirki fi shay'an kar ka hana mu da komai in ji Allah wajen mu wa dahir bai tiya ka tsarkake ɗakin nan nawa kawo gina min al-awsari da gumaka sai gina a wadar da ga masu dawabi su zo su yi dawabi wal qa'imina da masu tsayuwa ma'anar tsayuwa nan al-muqimi na biyu masu tsayawa a ɗakin Ka'aba da wato a ciki warukan sujud da masu rukuku da sujada su ne mazallata roban da su kar kowa ya kudanci kaba ya masu sallah masu dawabi su ne aikin to da ya gini ya gama sai Allah ya ce masa wazin bin nasu bilhaji ka yi kuwa ka kira mutane ka ji a zo a yi aikin haji tun a wani lokaci banada ya yi kira ala jabal abi kubaitin akan wani dubi da kira da jabal abi kubaitin kai ya hau ya ce ya ayyuhan nasu ya mutane inna rabbakum lalle ubangijinku bana bai da ya yi ɗaki wa wajaba alaikum alhajja ilayhi ya wajibta muku zo ku yi aikin hajji a wannan ɗaki fa ajibu rabbakum ku an za wa ubangijinku wanda wanda bi wani yi yaminan ya karkata ya kira dama wasu malam ya kira hagu wa sharɗan ya kira gaba wangarban ya kira yamma ba jabuhu aka an masa kullaman kutuba lahu ajin hujja duk wanda aka rubuta zai aikin haji a lokacin ya amsa ya amsa a kira annabi laiba min asalabin rijali waɗansu na zaɓen mazaje warhan ummahan waɗansu na cikin mahaifan uwaye ga abin da aka ce labbaika Allahumma labbaika to duk wanda ya faɗi labbaika Allahumma labbaika din nan to ya ji haji ba ko bai da su ya ya yi da ra'ayi ko Allah ya ba shi kudin zuwa ya je ko ya bai bai son sa eh don bai son ka ya zamu kai ma ka zamu amma dai ya ji daidai kuma aka yi za a wannan na aka gina wata an zaba to gaga yanzu an zaba kashi biyu wanda mai da yadda zai yi allah ya gane shi don wani layi alan nasu hajjar baiti mani da ta ilaihi sabila aka allah amma wanda kuma akwai halin zuwa da yanayin zuwa yaki don kan harka ta tsaku to gaskiya shi din ya tafi Allah kare mu wa jawabul amri jawabul umarni da Allah ya maza na ya kira mutanen nan ya duka rijalan su zo maka da kaba da kaba za su zo yawa wa rukubanan ko su a haye ala kullu zamirin akan raƙuman da aka ɗan kware su yawa shi gora kuma ka ga an dan kware shi ana yi masa islahi ala zakar wa unza ko namiji ko waje duka haka ne eh ko namiji ko waje duka haka ne ya ce za mu zo su daga ko ina za ku wanda aka dan kwade aka hawo ku zo min kullu fajin amiki daga dukkan hanyoyi amikin masu nisa taho aikin hajji ya jaru domin su halarci manafi alau abin da zai musu amfani duniya a duniya da tijarati da kasuwanci abin da ake ko kuma abin da zai amfani a lahira auri ma ko kuma duniya da lahira a kawarin ayin maganganu wa yadkur man la yu'ammatu sunan Allah fi ayamin ma'lumati a cikin kwanaki zanannu kwanaki zanannu da kenan au ko kuwa yawmin arfata ranar arfa au ko kuwa yawmin nahari ranar suka shi ne ranar goma ga wata ilafi a yamin tashariki zuwa ƙarshen kwanaki yanyana nama shi da aka ce a yamin maluma kwana uku a yamin maluda kwana uku amma yin hada sai zama kwana hudu maimakon uku da uku shida to amma dai ayyamin ma'alumatin da ayyamin ma'adudatin su an hada hudu suke zama saboda sun hadu a biyu sun rabu a biyu daga goma ga wata sha ne ga wata sha biyu ga wata to wannan su ne ayyamin ma'alumatin ayyamin ma'adudatin kuma daga sha ɗaya ga wata sha biyu ga wata sha uku ga wata su ne a yamin ma'aduda ne su ne ake kiban shi dan a cikin su a yamin ma'aduda ne su ake kiban shi dan a ciki wanda jiban farko da aka yi wanda ake kira da jiba na jamuratul aqaba na farko da ake yin da hali haka amma annabi ya yi izini wa mai ɗakin sa saboda tana da jiki ta taho da abu ba ta yi ba kafin jama'a a zo a haɗu a yawa jifan ya zama aiki wanda ake na na rangoma ga wata ba yawa na rangoma ga wata to wannan shi ne kwanakin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam dai a hudaybiya ya fara zuwa wurin ya yanka kuma ya yanka da hannunsa sallallahu alaihi wasallam ya yanka da kuma saba'in ne da hannunsa kuma nasa yawa jama'a kuma muminai sun haɗu sun yanka ɗari uku a rannan daga baya kuma da annabi ya zo ya dawo daga abin nan daga wajen hawazin din nan tafiya da manzon Allah ya tafiya mafi tsawo tun da ya kawarto madina bai taɓa tafiya mafi tsawo wato mafi daɗewa a waje baya gida ya bar garin da a hannu wani bai taɓa irin wannan ba nan kuma ya zo ke da yawa har ya za ta yi na ali sai maka maza wajen sokokewa zaɓuman da za a soke to alayi halin yankan nan biyu ne akwai na labiya akwai hadaya a ciki hadayan nan na masu aikin hajji layyan nan namu ne mu da muke gida amma yanzu kaga kuma duk waɗannan su ne yankan ibada wanda ya fi kowanne girma a duniya amma su ana wasa da shi yanzu ka aji wasu mutane masu son duniya sun lallabo sun shigo da wani abu wai alhali daga nan sai su karɓi kuɗi na hadiya wanda zai yi hadiya su tattara kuɗin daga nan a kwana shi kuma ya je ba ruwansa da yanka ka duba yawan sahabi sahabi dubu ɗari da annabi ke su da wani abu amma shi ya zo da kansa ya yi zokewa tun da aikin Allah ne har ya gaji har Ali ya zo daga Yaman ya zo da wa annabi a kai ya karɓa da ilimin annabi ya ƙare tawa annabi sauran soke hadiya da hannunsa sai kai da hadiya ta wani ƙarin kuɗi duk ya ƙara kuɗin nan daga kwabo zuwa kudin da zai kai gajin bai gagare ka ba kuma in ka dawo ma ci gaba za ka yi da saye da sarwa a sana'ar ka neman ka ba kwanta ran ka huta ba sai wannan dan a je a dan ciniki a saya abu a sa a ma a yanke a da duka ba za ka iya ba kaga wani akwai kwalokwalo a ciki to sai kuma wani abu yanzu mu dai can ana tai abin a ya zama abin nan sai a haɗu mutum kaman kaman anguwa ma a haɗu a zo wata gyaci matsaniya tsohuwa ta gaji a kare mata kwana wai ita ce layyar su ayi annabi ma yadda muke fada ya hada mutum goma a saniya a gan bayan wannan abin da aka yi annabi daga yaki ya taho a maka ne ba a madina ba ya dawo ne daga yaki aka tsaya aka yi wannan wato wannan aikin aka yi hadi aka yi hadiya wannan kenan kuma ma'ana ne na mai gida a cikin gida a gairan mulafakatin fi saman layya ba a watandanta ba a watandan layya kawo dubu ashirin da kawo ashirin mu hada mu sai wani abu mu yanka ba a kagare mu raba ko in da wani biyu na san da ba za ka wani ba ba a watandan layya ba a mata idan muka haɗu muka da baban mu layya ba laifi in muka haɗu muka da malamin mu na ya bale ko da tumar mu ko da imamu ko mai anguwan mu ko wani mutum da muke jin kunya da gowan tana ga anguwa mazu akwai na anguwa da wani yanzu wani ya kaga wani ba yana ɗauke mu biyan ka bai kamata ba ku taimaka mana kawo dubu ashirin ne ma ga ashirin a ji a zo a bashi to wannan irin wannan ayyukan taimako ba a hana ba amma ni da kai na kwalato ka kalato tunda ba ka da ba da ba ta kamu ba ba a yin karo karo ko ma bil hasali ma ita gan baya gaba ɗaya ba ta layya kwata kwata shi da gan baya ba a layya da gan baya ya kamata a gane wannan kwata kwata ma ko kai kai kada ya ma ba a layya da gan baya kuma a sani a a a hadiya rabuni ya ci walala daga rabuni sai saniya daga saniya sai tinkiya akwai a ce a baya wannan aikin hajjikin hadaya ne amma alayya zangoyi lambon shi annabi yake yi da shi a madina amma da layya rago ne mafi biki mutumin da yake da kudin da zai sayi rago ya yanka me ya kai da haɗaka yi abin ƙogo tsamiya nan zan zuci harbancin nama ya shigo ya kamata a kula sosai wajen ibadun nan na yanka guda biyu da suke da ƙarfi yanzu ana wasa da su wani yana da ikon yin laye sai ki wannan kuma ba a ƙaramin laifi ba ne annabi ta yi wa kar mu yi ƙanana in mun tashi layar mu yi manya manya wato iya iya iko don su za a hau a tsallake isra'ilan kiyama na hagu da mai tafiya da kafa fa da mai tafiya a mota daban yawa to wannan shi ne to kaji a yayin malumatin kwanakin laya kwanakin da annabi hana a yi azumi saboda tausayi irin na manzon Allah sauran masu wadata kullum cin nama suke bai zama abin damuwa ba a wurin su don basu ci nama ba nan Allah mu kuma ni da kai daga bara muka kama tarko sai sallan baɗi muka kama tarkon Allah ya kama za mu more to kaga in aka bar su za su iya bada mu sai mun nemo gidan doka azumi ni ka zuwa an gana wa an azumi Allah ya a to gudun ma ne da karbu azumi eh karbu azumi ko zo a shafi gidi ko tare eh ran goma ga wata ran sha ɗaya ga wata ran sha biyu ga wata su ne kwanakin laya a so ake laya kwanakin yake da nama annabi ya hana azumi a cikin su an gane ko alamara na kahu mutane su ambaci Allah a kan abin da Allah ya azurta su ne bai mutu al'adu na dabbobi wado na ni'ima daga raguma shanu tumaki da awaki allati haru wanda ake sokewa fi yawmil idi a ranar idi wa ma ba'adahu da na bayansa min hadaya na hadaya da ake yi wa zahaya da lalaya wa kulu ku ci min ha daga gare su idan kanar mutu a fata duk wanda zai yi hadaya ta murta haji wato a farkon aikin haji har a kare bai wani laifin da aka ɗora masa zuwa jini na dabba ba to hadaya ta mutu haji ce shi zai iya ci a ciki kamar yadda ba a yi sallallahu alaihi wasallama ya ga a dora tukunya aka yi ra- naman rakumi duk da kuma nan da ya yi yankan nan da kajin nan tukunya a nufi a dora tukunya aka dora tukunya aka dafa ya ci aka ce ko ya sha miya eh shi kenan fa mu kuma ka kama koyi koyi kada mutane ya bar mu da hikima kaji eh annabi sallallahu alaihi wasallam ya laye da rago ya rabar da ragon duka ya dauki karfa ta aika gidansa kaba ne ta gaba ba a a kai kuma yaje ka san yaya mun san daga nan da abin da ya kasaka wala a taba za ka yi ciki da shi shi ba dai sai aka dauki kamar kamar guda daya aka za a gida aka sa a rufarfar gida na na aisha sauran aka na bara sai bai bara yanzu yake mutanen babban gida ga mai bara ya zo sai neman bi da bili layi a rufe ga yi daga gidan ya yi aisha na malayyanmu nan akwai abin da ya saura ta ce hawa babu ba abin da ya saura ya rabu da layi illa ka tifun sai karbata kaɗai فقال بل بقى كل إلا كتكم shikenan ta ce duk naman ya ƙare sai ya karbata ya ce a ba haka za ki ce ba ce duk naman yana nan karbata ce ba ta ce haka kuma in kun yadda ya kuri wannan din mu bai mai mara nan sai yana ko mai addu'a wurin Allah kun kun da shi ba a gudar komai ba suka ce mun yadda ya rasu ba to a da annabi sallallahu alaihi wasallam saboda tausayi ya taba cewa ba a yadda a ci naman ne bayan kwana uku ba kayan kalabuni ne durowa ina ji ya kwana uku ne dole ne fita waje haka yi shekara kila an yi matsi ainihin daga baya kuma saboda tausayi na annabi da ya bar su an namu mu so da nawa mu an saka da an ji kwana ku kada ya ganga da ana matsala to wannan sha'anin da yake an ba mu dama mu yanka mu ci mu yi kyauta mu yi sadaka mu yi hadiya in bai laifin komai ba shi ma ya ci ya ba da sauran kawai bacci a wurin masu bukata su ba in yi wani laifi ba aka je yanka dabba iri kaza ko ɗauka ɗaya ba zai ci ba in ya yanka kawai tsalle ke tafi to haka ake yi yawwa wajibul ba'ida wanda ya mazu alfakira yake da bukata bukatar da ta tsananta Allah ce a san mata ba a ba shi fanja Allah kuma lekaru da wazon sannan mutane su gudar da duk wani datti a jikinsu saboda da aka daura harami sai aka ana taba gashi a daya ba a taba gashi ba za a cire gashi na mata ba ba za a hanke na gaba ba kai ko gara fuska ba za ba farce ma da ake ganin idan an farce ba za a yi kurawa ba za a zo gidan ba to shi ma a aikin halittar kar a taba in dai an riga an ɗaura harami kar a taba to amma yanzu tun da an kwana an ji arba nan tara ga wata an kwana an zo nan da safe an yi jifan nan da ake kira jamratul aqaba an soke dabbobi to a zo a yanke farka mai son gyara fuska a zo a yi yi da wani ma suna nema a yi kwalkwabo in ba a yi kwalkwabo kuma a yi tausayi a rage gashi amma dai abun annabi ya fi son a harke duka don ya ce Allahumma irhamil muhalliqi yace yau Allah duk wanda ya tattale kansa ka yafe mata kai maza rama ga fadu da wal muqaddirin ya rasulullah manzo Allah ka hada da wanda suka rage gashi gida gida Allah a wanda suka aiki kan kwal a wannan ranar ba kullum ba Allah kai musu rahama ga fadu da wal muqaddirin ya rasulullah da masu rage gashin ma a ra uku zai ce wal muqassirina da yi zuma wato zai ya annabi shiga da su a ciki to to a ranar ne ranar da za a a cire duk wannan abubuwan da aka hana alhaji a ce hana ta wani sahabi ya je aikin haji da matarsa kaga daga an yi wannan an yi wannan jiba na jaratul akaban nan an yi dawa fili fa'ala an yi sukan nan to ai alhaji kuma duk wani ma'azura na haji zai abin da aka hana alhaji kawai zai to da ya ga haka an yi komai an yi suka an yi komai kawai ya ja iyalinsa shi wannan sahabi ya tafi da ya tafi da ita can wani waje ya ji ruwaya ta ce me kake nufi ya ya ce auren ta mana sai ga ai ba ta aiki ba kalan mata zuwa suna rage gadin su sunnar su ne su rage ko da kamawa ta su dangi ta yanke dan tsoron ma yayi ta yanke dan tsoron ma yayi ta ce doki ta ba ta aiki ba saboda haka wanda bai aiki ba kuma ba dama ya wani haraminsa wanda ba ya dama wani haraminsa ba ya da ikon iyalinsa kawai sai ta haƙuri da kawai sun riga shi kayan da da haƙurin da ke cike cike cike ne sai kaji maza wani da ke buƙatu da buƙatar da amma ba a ce masa da mai ba saboda ya shi kenan ne to Allah ya ce wali horo zurahun mutane su cika alkawalinsu min hadaya na hadaya wa dahaya da na layya wal yadawahu bil baitil atim yogi dawafin da ake dawafin bala a daki yantacce kuma da tsatse li'anna awala baitul muqarin nasi dan shine dakin farko da aka fara ajiyewa a mawa mutane saboda haka za mu kwana a baitul atik din nan sai in Allah ya ba mu iko a gobe sai mu tayi daga inda aka kwana jama'a daina wasa a sha'anin layya da na hadaya na ga dai maka in ka tafi maka ka je kai aikin ka lokacin har ya yi ka tambaya na ake sai da dabbobi a kai ka inda ake sai da dabbobi ka je ka sai dabbar ka yanka to ka yi da annabi ke Allah ya dare mu dace fatiha salatu fati la ba mu lafiya ba mu zaman lafiya lafiya mu da kiyawarsa lafiya ya mana kadar mu da bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم